وأشهد أن لا إله إلا هو الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه على وحيه صلى الله عليه وعلى أهل بيته وأصحابه أجمعين وبعد يا عباد الله اتقوا الله تعالى فإن من اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه ثم راقبوا الله في السر والعلن مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه فيا عباد الله هذه الخطوة إنما هي عبارة من خصال أهل الإيمان عباد الله إن للضامن في الوعد والميعاد وخصوصا في معاملات في معاملات التجارية شأن عظيم فكيف إذا كان الضامن هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وكيف إذا كان المضمون هو الجنة عرضها كعرض السماء والأرض فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر قط وكيف إذا كانت الأمور التي ينال بها الضمان أمورا سهلة جدا وأعمالا يسيرة جدا ولا تتطلب جيدا ولا تتطلب جهدا عظيما ولا كبير مشقة فتأملوا رعاكم الله نس هذا الضمان العظيم فقد روي فقد روى الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه وغيرهم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة اصدقوا إذا حدثتم وأوفوا إذا وعدتم وأدوا إذا أتمنتم وحفظوا فروجكم وغضوا أبصاركم وكفوا أيديكم عباد الله إنه ضمان بضمان ووفاء بوفاء اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة ستة يا عباد الله من الأعمال ما أيسرها وأمورا من أبواب الخير ما أخفها وأسهلها من قام بها في حياته وحافظ عليها إلى مماته فالجنة له مضمونة وسبيله إليها مؤكدة مأمونة وقال ربنا وأزلفت الجنة للمتقين للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد عباد الله فأما الأول من هذه الخصال وهو الصدق في الحديث فالمؤمن صادق في حديثه لا يعرف الكذب لا يعرف الكذب إليه سبيلا ولا يزال محافظا على الصدق في حياته إلى أن يفضي به صدقه إلى الجنة وفي الحديث أيضا عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يتصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وأما الخصلة الثانية يا عباد الله فهي الوفاء بالوعد والالتزام بالعهد وهي سمة من سمات المؤمنين وعلامة من علامات المتقين فهم لا يعرفون خلقا في الوعود ونقدا للعهود والوفاء صفة أساسية في بنية المجتمع في بنية المجتمع المسلم حيث تشتمل سائر المعاملات فالمعاملات كلها يا عباد الله والعلاقات الاجتماعية يا عباد الله جميعها والوعود والعهود تتوقف على الوفاء فإذا عن عدم فإذا عن عدم الوفاء إن عدمت الثقة وساء التعامل وسادت التنافر وأما الخصلة الثالثة يا عباد الله فهي آداء الأمانة وهي من أعظم الصفات الخلقية التي مدح الله تبارك وتعالى أهلها وأثنى على القائمين بها وهي من كمال إيمان المرء وحسن إسلامه وبالأمانة يا عباد الله يحفظ الدين وتحفظ الأعراض والأموال والأجسام والأرواح والعمل والعم والعلوم وغير ذلك وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال المؤمن من أمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم وإذا سادت الأمانة في المجتمع عدم تماسكه وقوي ترابطه وعم فيه الخير والبركة وأما الخسلة الرابعة يا إيمان الله فهي حفظ الفروج أي من أن تفعل حرام أو أن تقع في الباطل قال ربنا والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون وفي الحفظ الفروج يا عباد الله حفظ للنصل ومحافظة على الأنساب وطهارة للمجتمع وسلامة من الآفات والأمراض والتزام بطاعة رب العالمين وأما خصلة الخامسة يا عباد الله من هذه الخصال العظيمة هي غض البصر أي من النذر إلى الحرام والله جل وعلا يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أذكى لهم ذلك أذكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن عباد الله وغض البصر يا عباد الله فيه للغض البصر يا عباد الله فوائد عظيمة فهو يورث للعبد حلاوة الإيمان حلاوة الإيمان ونور الفؤاد وقوة القلب وذكاء النفس وصلاحها وفيه وقاية من التطلع للحرام والتشوف للباطل وأما الخسلة السادسة والأخيرة فهي كف الأيدي أي من إيذاء الناس أو إيذاء عليهم أو التعرض لهم بسوء, بسوء والمؤذي لعباد الله يمقته الله ويمقته الناس وينبذه المجتمع وهو دليل على سوء خلقه وانحطاطه وأدبه وإذا كف الإنسان يا عباد الله أذاه عن الناس دل ذلك على نبيل أخلاقه وكريم آدابه وطيب مآملته وحذا بعظيم موعد الله جل وعلا في ذلك فكيف يا عباد الله إذا سما خلق الإنسان وعدم أدبه ولم يكتفي بذلك حتى بذل نفسه في إماتة الأذى عن سبيل المؤمنين وجادتهم فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مر رجل بغصن بغصن شجرة على ظهر طريق فقال والله لا أنحين هذا عن عن المسلمين لا يؤذيهم فأدخل الجنة عباد الله تخلقوا بأخلاق نبيلة ولا تتعالوا يا عباد الله ولا تتعالوا على عباد الله فإنكم عباد الله وهم عباد لله فمن صفات أهل الخير المبعدون عن النار يا عباد الله التواضع وعدم التكبر وعدم التعدم وعدم رؤية الفضل عن الغير فأن فيا عباد الله فمن صفات أهل الخير المبعدون عن النار التواضع وعدم التكبر والتعدم وعدم رؤية الفضل عن الغير فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار قال كل قريب حي سهلا اللهم إن لنا في أجوات المقابر وبدون ثرى آباء وأمهات إخوانا وأخوات آباء وبنات أساتذة ومشايخ جيرانا وأصدقاء اللهم اغفر لهم اللهم اغفر لهم ونور لهم في قبورهم يا رب العالمين وأدخلهم الجنة الفردوس مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا اللهم اغفر لنا وارحمنا واعف عنا ونور لنا في قبورنا إذا سرنا إلى ما ساروا إليه وأدخلنا الجنة الفردوس يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهل بيته وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد yan uwa ina mai shaidawa babu abin bautata bisa ga cancanta sai Allah shi kadai yake bashi da abokin tarayya shine ubangijin na farko kuma shine ubangijin waɗanda suka biyo baya ya Allah ka yi tsira da aminci bisa manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ka aiko shi da addini na gaskiya wanda ka zabe shi ka amintar da shi a bisa wahayinka ya Allah ka yi tsira da aminci gare shi da iyalan gidansa da sahabbansa gabaki daya ba tare da ware kowane ɗaya daga ciki ba ya ku bayin Allah ku ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala domin duk wanda ya ji tsoron Allah Allah tabaraka wa ta'ala zai nusar da shi tafarki madaidaici a duniya da kuma a lahira ya ku bayin Allah ku kiyayi Allah tabaraka wa ta'ala a fili da kuma a koye wannan kutuba ya ku bayin Allah tana magana ne akan wani bangare daga cikin halayya na ainihin ma'abota imani ya ku bayin Allah lalle sha'anin garanto zaka ba wani bashi a ce to wane ne ya tsaya maka wannan sha'ani yana da girma kwarai da gaske sha'anin cewa wane ne garanto ɗinka a cikin ma'amala ta yau da kullum a ɓangaren alkawari musamman kuma a ɓangaren ma'amala ta kasuwanci ko ma'amala ta ainihin wato dukiya yaya halin zai kasance idan ya zamto wanda ya garanti ɗin nan wanda yake garanto ɗin nan shine mai gaskiya kuma abin gaskatawa wanda bayya faɗar magana akan san zuciya face Allah tabaraka wata'ala ya masa wahayi yaya kuma halin zai kasance idan ya zamto abinda aka yi wato aka amince akai din shine wato gidan aljanna wacce take fadinta kamar fadin wato sammai da kasai ne a cikin aljanna din akwai abin da ainihin ido bai taba gani ba kuma kunne bai taba ji ba haka nan bai taba ɗarsuwa a cikin zuciyar dan adam ba gidan aljanna ya ku bayin Allah wato al'amura da alqur'ani ya ba mu labari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin cewa akwai kaza da kaza wannan mun yi imani da shi akwai waɗansu abubuwan da ba a ma sani ba sai ‘yan aljanna sun shiga za su ga me yake ciki na nashin ni'ima. Gidan aljanna ya ku bayin Allah wato gida ne na ni'ima wanda tunanin kama bai taɓa yin tunanin irin wannan ni'imar ba, bai taɓa tahayyuli irin wannan ba. Yaya halin zai kasance idan ya zamto wannan shine abin da aka maka wato garanti ɗinsa, wanda ya maka garanto ɗin kuma shine manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam Imam Ahmad ya rawaito a cikin Musnad ɗinsa da Ibn Hibban da kuma wato Al-Hakim a cikin Mustadrak. An rawaito sun rawaito na hadisi daga Ubada dan Samit Allah ya ƙara masa yarda daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idmanu li sittan min anfusikum adaman lakum aljanna. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku min ku rike min ku yi garantin wato waɗansu al'amura guda shida ni kuma zan muku garanto na ainihin gidan aljanna in dai kuka kula da waɗannan al'amura guda shida kuka kiyaye ni kuma na muku garanti da ainihin gidan aljanna ji annabi sallallahu alaihi wasallam na farko annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa isdiqu idza haddathtum ku yi gaskiya idan za ku yi magana kada ku rika yin ƙarya na biyu annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku cika alƙawari idan kuka yi alƙawari na uku yace ku bayar da amanoni idan aka ba ku amana din aka amince muku aka wakilta ku akan wata amana to lalle ku sauke wannan amana din annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku kiyaye farjojinku na gaba annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku kiyaye wato ainihin gannanku ku daina kallon haramun ku daina kallon abinda Allah tabaaraka wa ta'ala ya hana ku kallo na shida na karshe annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku kiyaye hannayenku daga cutar da ainihin bayin Allah ya ku bayin Allah wannan hadisi ya bayyana mana halayya guda shida wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana su wanda duka wanda ya kiyaye wannan lalle annabi sallallahu alaihi wasallama ya masa garanti din gidan aljanna waɗannan al'amura waɗannan ayyuka guda shida masu sauki ne wato kuma su ne ƙofofin alkhairi gabaki ɗaya ga su al'amura ne masu sauki ga duka wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya sauƙaƙe masa ya ku bayin Allah lalle waɗannan al'amura wato su ne sila ko suna daga cikin mafiya girma na anashin sababan shiga gidan aljanna Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id za a kusanto wato an kusanto da gidan aljanna kusa kusa da ainihin masu tsoron Allah tabaraka wa ta'ala ba wai nesa take ba wanda suke jin tsoron Allah tabaraka wa ta'ala aljanna dab da wato tana dab da su waɗannan al'amura guda shida idan mutum ya kiyaye to shikenan aljanna ta zo gare shi ga ta kusa kusa sai dai in mutum bai kiyaye ba bayan yayin imani da Allah yayin imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wannan shine abin da ake muku alƙawari ga duk wanda yake awwabin hafiz ga duk wanda yake koma zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala ga duk wanda yake kiyaye wato hanin Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa duk wanda ya ji tsoron Ar-Rahman ya ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala bil ghaibi alhali bai taba ganin Allah ba amma ya ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala ya ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala a koye alhali ba wanda yake kallonsa amma ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala waja'a bi qalbin munib ya kuma zo mutuwa ta riske shi yana da ainihin wato zuciya wacce take koma zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala ma'ana zuciyarsa ko da yaushe tana tuna masa Allah tabaraka wa ta'ala yanzu in nayi kaza yaya al'amarin zai kasance a gaban Allah tabaraka wa ta'ala gobe alkiyama Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa masu irin wannan sifa idan an tashi alkiyama za a ce da su udkhuluha bi salamin za a ce da su ku shige ta ma'ana ku shiga gidan aljanna da aminci zalika yawmul khulud wannan shine yinin wato ainihin dawama idan kuka shiga gidan aljanna ba ran da za a ce yau za ku fito yana daga cikin ni'ima da kuma rahama ta Allah tabaaraka wa ta'ala akan bayinsa shine yan aljanna in sun shiga ba ran da za a ce za a fidda su amma waɗansu mutane za su shiga gidan wuta daga baya kuma a furda su wato a fitar da su daga gidan wuta zuwa ga ainihin gidan aljanna Allah tabaraka wa ta'ala yace lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa su ɗan aljanna ɗin zamu ba su abin da suke so komai kake so a cikin gidan aljanna to akwai shi Allah tabaraka wa ta'ala yace kuma muna da ƙari wato shine Allah tabaraka wa ta'ala zai zo ɗan aljanna su ganshi wannan shine ƙari da Allah tabaraka wa ta'ala zai yi ‘yan aljanna ya ku bayin Allah waɗannan al'amura guda shida na farko annabi sallallahu alaihi sallama ya ce wato shi ne yin gaskiya wajen magana shi mumini kullum yana ƙoƙarin keɓewa wato ainihin ƙarya domin ita ƙarya tana daga cikin mafiya wato mafiya munin wato ainihin halayya annabi sallallahu alaihi sallama a cikin hadisi yake cewa ina umartar ku da yin gaskiya domin ita gaskiya tana nusar da mutane ne zuwa ga ainihin alkhairi haka nan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa shi alkhairi yana nusar da mutum ne zuwa ga ainihin gidan aljanna zai ja mutum ne zuwa ga ainihin gidan aljanna sanadiyya kuma shine wajen yin gaskiya idan muka duba kissar wato su Ka'ab bin Malik da su Mirara da su Umayya bin Khalaf wanda lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya fita da sahabbai zuwa ga ainihin yakin Tabuk su suka ɓuya suka zauna a gida ba su fita ba kamar yadda sauran munafukai suka fita wato suka ki fita suka zauna a garin Madina alhali su kuma waɗannan mutane guda uku kalau suke kuma su ba munafukai bane amma dai sun ji tsoron fita ne wato saboda shirin da waɗancan rumawan suke da shi kuma gashi ma ko takalmi ma ba su da shi suka ji tsoro suka zauna a ainihin gida lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo Ka'ab bin Malik sai ya ji tsoron ya je ya samu annabi sallallahu alaihi wasallama saboda halin da ya tsinci kansa ya ki fita yaƙi yana tsoron yanzu fa yana gama aikinsa ya rushe wataƙila yanzu an rubuta shi a cikin munafukai da ya je ya samu annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin masallaci ya yi annabi sallallahu alaihi wasallama sallama manzo Allah ya kalle shi yayi murmushi da kansa yake cewa yayi murmushin naga ya mun murmushin wanda yake jin haushi na sai hankali na ya tashi ya koma gida ya kama kuka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da sahabbai kar kowa ya kara masa magana abin da ya faru daga ƙarshe kowa ya zo yana bada uzuri wannan daga cikin munafukai ya ce kaza ne ya hana shi zuwa wannan ya ce kaza amma shi ka abin malik yana zuwa ya ce ya rasulallah wallahi ni ban taba samun dama ba ma a rayuwata kamar bana ba gaskiya ina da dama ina da duk abin da zan je yakin nan kawai tsoro ya saka ban je ba amma lalle ni ina da cikakken imani na yi imani da Allah na yi imani da kai ya faɗi gaskiya ya ce ya rasulallah ina tsoron kada na faɗi ƙarya kuma Allah ta'ala ya maka wahayi ya gaya maka gaskiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ka je ka gida sai mun ji abin da Allah ta'ala ya faɗa dangane da sha'aninka karshe me ya faru Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta masa ya gafarta musu su su uku din sanadiyar wannan kuwa wato shine ainihin faɗin gaskiya ya ku bayin Allah faɗin gaskiya yana daga cikin manya manyan wato sabuba na ainihin shiga gidan aljanna amma yin ƙarya kuwa yana daga cikin manya manyan sabuba na ainihin shiga gidan wuta Allah tabaraka wa ta'ala ka kare mu halayya ta biyu kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cikin wannan hadisi wato shine anashin cika alƙawari ya ku ƴan uwa wato cika alƙawari siffa ce daga cikin siffofin mu'minai kuma ma'amala ce kyakkyawa daga cikin wato alama ce daga cikin alamomi na anashin masu tsoron Allah tabaraka wa ta'ala wannan halayya ce ta mutanen ƙwarai wato shine idan mutum ya alƙawari ya cika ba kyakkyawar halayya bace kuma halayya ce wacce take ta ƴan wuta mutum ya samu jama'a ya musu alƙawari zan muku kaza zan yi kaza amma kuma mutum ya ƙi alhali kuma dama ya san da gaske kawai ya gaya musu ne domin su amince da shi domin su yi imani da shi domin su bashi abin da yake bukata na amincewa ko na duk abin da yake bukata na ainihin al'amarin duniya ya ku bayin Allah zanto masu cika alƙawari al'amari na uku annabi sallallahu alaihi wasallama yace wato shine ainihin bayar da amana ya ku bayin Allah wato bayar da amana yana daga cikin halayya wanda Allahu tabaraka wa ta'ala ya yabi masu wato bayar da amanoni zuwa ga ma'abota ainihin amana din amana ya ku bayin Allah sha'aninta yana da girma a cikin addinin musulunci kuma aka ce amana kuma shine a amince maka akan wani abu ka sauke wannan abu ba lalle kuma ana nufin a baka kuɗi ko ta dukiya ko jiran wani abu wannan kawai shine amana ba a'a Allah tabaraka wa ta'ala ya faralanta yin salloli guda biyar to ka cika waɗannan salloli din ka bada wannan amana din ya wajabta yin azumin watan Ramadan ka azumci Ramadan ka bada wannan amana ya wajabta wato ainihin kula da iyali ciyar da iyalanka da tarbiyyantar da su tarbiyya ta addinin musulunci idan mutum yayi wannan ya sauke wannan amana idan ya yi kuwa lalle ya ci amana Allah tabaraka wa ta'ala kuma zai tambaye shi addinin musulunci addini ne na ainihin wato amana lalle za a tsaye da mutane gobe alkiyama za a tambayi kowa akan amanar da Allah tabaraka wa ta'ala ya dora masa annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin wani hadisi yake cewa cikakken mumini shine wanda wato mutane suka kukuta suka aminta daga ainihin wato jininsu wato ya mutane bayya dukan mutane ko ya musu rauni ko ya kashe mutane ko kuma ya je ɗauki dukiyoyin mutane wannan ba halayyar wato mumini ba ne cikakken mumini shine mutane sun aminta daga jininsa wato jininsu jininsu ya kukuta daga gare shi da kuma dukiyoyinsu ya ku bayin Allah sha'anin amana yana da girman sha'ani kuma rashin wato amana a cikin al'umma wannan shine ya sabbaba mana waɗansu matsaloli da muke ciki kwarai da gaske yana kuma daga cikin sabuba na rashin wato samun ainihin albarka da kuma alkhairori domin in ka duba za ka ga ma'amaloli ka ga mutum kana so ka kulla alaƙa da shi ta ma'amala ko kasuwanci ko wani abu amma kana tsoron karka ba shi amana ya ki sauke maka wato ainihin amana ɗin al'amari na hudu ko ya ku bayin Allah wato shi ne ainihin kiyaye farji kada mutum ya aikata wato abin da yake ainihin haramu Allah tabaraka wa ta'ala yake yaban mutanen ƙwarai mumine yake cewa wallazina hum li furujihim hafizun sune waɗanda suke kiyaye farjojinsu basa wato fadawa abin da yake haramun sai dai bisa ainihin matayensu ko kuma abin da ainihin yake na ainihin bayi a gare su wanda suke irin waɗannan su ba ababen zargi ba ne Allah tabaraka wa ta'ala ya ce duk wanda ya aiwatar da wani abu koma bayan wato zuwa ga ainihin iyalansa ko baiwarsa to irin waɗannan su ne waɗanda suka wuce gona da iri su ne wanda suka saba Allahu tabaraka wa ta'ala ya ku bayin Allah lalle wato kiyaye farjoji yana daga cikin kiyaye tsatso domin mutane suna sanin tsatsansu ne sanadiyar wato kiyaye farjojin da suka yi a gane wane dan baban wato wane ne babansa wane wata ce mahaifiyarsa amma idan mutane suka zamto ba sa kiyaye farjojinsu sai zamto wannan wato kiyaye nasal ɗin wanda ɗaya ne kuma daga cikin daruriyat ba hamsa na ainihin shari'atul islamiyya domin shari'ar musulunci ta zo domin kiyaye al'amura guda biyar daga ciki akwai hizbun nasal ya ku bayin Allah da wato al'amari al'amari na biyar daga cikin waɗannan halayya kuwa shine wato ainihin rintsa gani wato kiyaye ido daga kallon wato ainihin haram Allah tabaraka wa ta'ala yake ci da Annabi sallallahu alaihi wasallama ka gaya wa mu'minai maza su kiyaye gannansu su kiyaye gannansu su kuma kare su kiyaye wato ainihin su rufe gannansu su kuma kare farjojinsu Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa hakan yafi musu tsarki yafi musu alkhairi Allah tabaraka wa ta'ala zai ba su labari masani ne dangane da abin da suke aiwatarwa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce da Annabi sallallahu alaihi wasallam ka gaya wa mu'minai mata su ma su kiyaye gannansu su kuma wato kiyaye farjojinsu wato kiyaye gani ya ku bayan Allah yana gadarwa da ainihin bawa ɗanɗano na ainihin imani yawan kalle-kalle na batsa da abin da yake haramun yana gadarwa da mutum wato ainihin toshewar basira da kuma munafunci da kuma wato sakawa mutum kokonto da kuma sakawa mutum matsala a cikin zuciyarsa yawan tunani na bagai da ba dalili da ainihin matsaloli na ainihin cikin zuciya kalle-kalle na haramun yana gadar da wannan al'amari na shida kuwa ya ku bayin Allah wato shine mutum ya kame hannunsa daga cutar da mutane daga kuma wato cin mutuncinsu daga kuma wato ainihin ɗaukar dukiyoyinsu ya ku bayin Allah ba halin mumini bane ɗaukar dukiyan wato dukiyoyin mutane kamar yadda sace-sace yayi yawa wato ainihin zubar da jini yayi yawa wannan ba halayya ce ta ainihin wato muminai ba Allah tabaraka wa ta'ala yayi hani akan wannan ya ku bayin Allah waɗannan su ne al'amura guda shida waɗanda suke daga cikin halayyar ma'abota imani kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bayyana a cikin wannan hadisi ya ku bayin Allah rayuwar duniya wata wato rayuwa ce yar kaɗan ko da yaushe mutum zai iya barinta kowa zai tafi zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala ya ku bayin Allah kada ku yi girman kai ya ku bayin Allah kada ku jiji da kai ya ku bayin Allah kada ku nuna wato girman kai akan bayin Allah domin ku din fa bayin Allah ne su din ma kuma bayin Allah ne dan Allahu tabaaraka wa ta'ala ya baka matsayi cikin al'umma to wannan matsayin da ya baka fa a matsayin jarraba ka ne ya sa ka zamto kai mai kuɗi tsakankanin mutane ya baka ne a matsayin jarrabawa ya baka kai ne mai mulki tsakankanin su ya baka ne a matsayin jarrabawa ya baka ilimi tsakankanin su ya baka ne a matsayin jarrabawa la'alla idan baka yi kyakkyawan aiki ba gobe alkiyama wanda kake ganin cewa wato kafi su din ka samu kuma su ne sama da kai Allah tabaraka wata'ala ya kare mu ya ku bayin Allah kada ku jiji da kai kada ku yi kokarin wato nuna fifiko akan wani kamar yanda mai akadari yake cewa Abdurrahman al-Akadari da yake lissafo abubuwa na haramun sai yake cewa wa ru'yatul fadl 'ala al-ghayr daga cikin haramun akan musulmi shine wato nuna fifiko bambanci akan wani wani yana daga cikin munanan ayyuka ya ku bayan Allah ku zamto masu saukin halayya ku zamto masu kaskantar da kayi ku zamto mutanen kwarai ku zamto waɗanda idan an yi mu'amala da su za a ga wato ainihin suna da ainihin kyakkyawar halayya suna da saukin halayya yana daga cikin siffofin waɗanda ba za su shiga wuta ba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba da labari kamar yadda ya zo cikin riwayar muslim wanda aka samu daga Abu Hurairata a wato riwayar Tirmidhi wanda aka rawato daga Abu Huraira Allah ya kara masa yarda Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa in ba ku labarin wanda wuta ta zamto haramun a kansa ba zai shiga wuta ba in ga ya muku shi sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullu qaribin hayyin sahala duk mutumin da yake dabda mutane gashi Allah ta'ala ya bashi matsayin da yanda mutane suka saba da ya kamata a ce ya nisanta da mutane bai kamata a ce yana zama gurin suwana ba saboda yanda mutane suke amma zai zauna tare da suwane ya zauna guri kaza ya zauna guri kaza manzo Allah ya ce wannan yana daga cikin wato irin mutane wanda za su ga gidan aljanna wanda ba za su shiga wuta ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sahalan wato hayyinin wanda yake mai sauki yanayin sa kana mu'amala da shi ba wuya daga an ba shi shawari sai ya dauka akwai wasu mutane zaka ga an ce ai shi very flexible a ce ana saurin juya shi to wannan halayyar tana daga cikin halayyar yan aljanna kar mutum ya zamto mai taurin kai a ce ai shi ko da ba gaskiya bane in dai ya tsaya guri guda to ba wanda ya sai gaya masa ya juya wannan yana daga cikin mafi munin halayya ya ku bayin Allah ku siffatu da ainihin mutane masu saukin halayya abu na uku kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutum mutumin da yake sahalan wato mutum mai saukin yanayi ga sauki ga kuma sauki ga matsayin da Allah tabaraka wataala ya bashi za a ga kamar tinkara sama aiki ne amma bai dauki kansa kowa ba cikin al'umma wannan yana daga cikin wato mutanen da za su ga gidan aljanna ya ubangiji ka sanya mu a cikin su ya Allah muna da ainihin mamata Allahumma inna lana fi ajwafil maqabir wa butuni sara aba'an wa ummahatan ikhwanan wa akhwat Allahumma ghfir lahum ya rabbal alamin Allahumma nawwir lahum fi quburihim ya rabbal alamin Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil janna Allahumma adkhilhum al-jannata al-firdaws ma'a an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada wa hasuna ulaika rafiqa Allahumma ghfir lana warhamna wa'fu 'anna waghfir lana ya rabbal alamin Allahumma nawwir lana fi quburina وأدخلنا الجنة الفردوس إذا سرنا إلى ما صاروا إليه اللهم صل وسلم على رسولك محمد قوموا إلى صلاتكم